الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina ashirin ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da biyar ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda dai muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin manzumatin nuniya ta al'imamul kahatani wadda muke bibiyar sharhin nan na alkutufin dawani na addoktor suhaimi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na 45 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga babin da ke bayani akan alkadaru kaddara da kuma matsayin kaddara da kuma matakan kaddara da cikar hikimar Allah maɗaukakin sarki cikin kaddara da kuma wajabcin yin imani da kaddara inda muka karanta tun daga baiti na tamanin har zuwa baiti na tamanin da, da shida amma cikin bayani kusan muna kan baiti na ɗaya zuwa na biyu Uh, kusan a nan lokaci ya cin mana uh, darasin da muka shiga sannan a uh, darasin gaba kuma muka yi bayani game da imani da ƙaddara ya ƙunshi al'amura guda hudu su ne al'imanu bi ilmin lahi shamil al'abadiyyi al'azali wanda wannan shine yadda da cewa Allah ya san ma kana wa ma ya kunu wa ma lam ya kun allau kana kaifa ya kunu alimal ashiya a ƙabala kauniha wannan ita ake kira da almartaba mataki na farko na imani da kaddara to irin wannan matakin da wahala a cikin mai da'awar musulunci ka samu mai yin inkarin wannan kaddara wa'inda aka samu ba su yarda da irin wannan mataki na kaddara na farko ba su ne 'yan addahariya da kuma masu matafiya irin tasu cikin 'yan jari hujja na zamani da 'yan mazdakiya da irin su ainihin wato mabiya kalmat da ire-iren su waɗanda su suna da aƙidar babu Allah to waɗanda su kaɗai za ka samu suna da duhun kai game da wannan mataki na ƙaddara na farko mataki na biyu alkitaba bayan Allah maɗaukakin sarki ya san komai kafin kasantuwar komai ɗin sannan Allah ya rubuce komai كتب الله مقادير جميع الأشياء قدر كومي الله تعالى يا ربوتا قبل خلق السماوات والأرض كما يند الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله يا ربوتا قدر كومي تكين هلتسا tun kafin halittar sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin wa kana arshuhu alal ma almartabatu thalitha mataki na uku shine almashi'a Allah ya san komai ya rubuta komai sannan kuma almashi'atu min Allah akwai ganin damar Allah li ijadi shay wajen samuwar abu ko samar da shi wa atiqadul abdi da kuma kudurcewar bawa bi anna ma sha Allahu kana wama lam yasha lam yakun fala yakhruju an mashi'atihi shay yadda da cewa babu wani abu da yafi karfin mashi'ar Allah ko yake fita daga mashi'ar Allah wama tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin da sauran ayoyin da muka karanta almartabatun rabi'a ta hudu alhalku wafka tilkal mashi'a halittar kuma ta yi daidai da wancan ganin damar ya halicci komai tunkan ya halicci sammai da ƙasa amma kuma halittar komai tana kasancewa ne gwargwadon ganin damar Allah gwargwadon waccan ƙaddara wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdiran Allah shi ya halicci komai kuma ya ajiye shi taqdiran a gwargwadonsa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar waɗannan duk ayoyi ne waɗanda suna tattare da wannan gaba da muke tattaunawa da kuma ƙara fito da ita sarari da haka kenan fal khalqu yajri wafqa tilkal mashi'a wa wafqa tilkal qadar wa wafqa tilkal kitaba wa wafqa zalikal ilm da haka komai na halitta da kake kallo yana gudana ne daidai da waccan ganin dama ta Allah daidai da waccan kaddarar daidai da waccan rubutun da aka yi a cikin lauhil mahfuz daidai da ilimin Allah kamar yadda annazimu al-imam al-qahtani ya ja hankali annal imani bil qada'i wal qadar cewa imani da al qada'u zartarwar Allah wal qadar da kaddarar Allah wannan rukuni ne cikin rukunan imani wanda imani bai inganta sai da su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam game da masu inkarin kaddara sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kam ya bar duniya sai da ya faɗe su yace al qadariyatu majusu hadhihi al umma har manzo Allah yace in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum na ba ta gane to bayan wannan duk mun tattauna wannan matsaloli kamar yadda malam ya kawo mana anan kuma mun karanta wasu baitoci ta na al-Imam Shafi'i rahimahullah ma ita kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun khalaqta al-ibada ala ma alim tafafil ilmi yajri al-fata wal musin ala dha mananta wa hadha khazal وهذا أعنت وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم كبيه ومنهم حسن ومنهم فقير ومنهم غني وكله وكل بأعماله مرتهن وانا دك منكرا تا game da wannan daka wahuma wa manzilata huma diddani قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو قال قائل من المتحزلقه inda za a samu wani daga cikin masu cika baki shine wato almutahazlika wato masu cika baki inda za a samu irin wa'annan masu cika bakin ya ce ma da mazalika matukar haka abin yake kadka taba Allah ya riga ya rubuce komai wa alima ya san komai fama fa'idatul amal to me amfanin aiki me amfanin kaje kai ta sallah abinda Allah ya riga ya kaddara a kanka ya kaddara abinda ya rubuta a lauhil mahfuz game da kai ya rubuta to in dai Allah ta'ala ya rubuta aljanna zaka je ko wuta zaka je ba za ka iya canzawa ba to aiki na me shikenan kawai kowa ya zauna ya ci kaddararsa a ranar tashin alkiyama dama can Allah ya yi dan aljanna ne kai ba sai kai aiki ba dama an sa za ka shiga aljanna in dan wuta ne kai ba sai kai wani aiki ba dama ko kai aikin ma wuta zaka da haka su suna ganin in har haka abin yake an riga an rubuce komai baka isa ka canza ba Allah ya san komai game da kai baka isa ka sauya ba fa ma fa'idatul amal walima za na amal kuma dan me yasa za mu aiki me yasa mai sallah zai je ta sallah me yasa mai azumi zai ta wahala kan shi ta azumi me yasa duk shekara alhazai za su kashe maɗu dan miliyoyin kuɗi su je kuma su wahala wajen aikin haji iblisu qad ya'ti lil insan iblis yakan zo wa mutum fa wa ya ƙulu lahu zalikal kalam ya dinga gaya masa wannan zantuttukan banza ɗin shaidan ne zai zo mutum kawai dinga gaya masa tutun da dai al'amarin kaddara nan da ya mun ji ba yanda ka iya kawai a cikin kaddara ka kake to aiki na me me na wani ɓata lokaci mutum ya ta abun nan kawai shikenan mu kowa ya tsaya ya ci kaddararsa shaidan yakan zo mutum ya gaya masa wannan ya dinga gaya masa irin wannan maganar wa yumkinu an yahtajja bihi ma annahu laysa lahu hujjatun ala Allah wa yumkinu an yahtajja bihi kuma zai iya yiwa mutum yayi hujja da wannan rayawa da shedan yake masa ma annahu laysa lahu hujjatun ala Allah duk da cewa ba shi da wata hujja akan Allah subhanahu wataala ko wa yumkinu an yahujja bihi kuma zai iya yin hujja da shi ma annahu laysa lahu hujjatun ala Allah duk da cewa ba shi da wata hujja a wurin Allah madaukakin sarki law annahu ya'lamu ma qaddara lahu amma wa annal qadara sirrullah wannan cewa dan me yasa mutum zai aiki ashe ya ma san abin da aka kaddara masa kenan in mutum ya san abin da aka kaddara masa shine zai ga to ai tunda kaddararsa kawai wuta ce aikin me zai yi ko kuma tunda kaddararsa aljanna ce ai ba ma sai ya aiki ba to wa ya gaya maka kaddarar ka aljanna ce ya aka yi ka san kaddarar ka wuta ce ballantana haka kiyin abin da Allah ta'ala ya ce a yi saboda kawai kana ganin tunda an ce an rubuce komai an kaddara komai ba fa'idar yin aiki wa an amma wa annal qadara amma abin da ya zamanto kaddaran nan da ake magana sirrul lahi fi khalqihi sirrin Allah ne boyayyen abu ne cikin halittar Allah yanzu tunda aka haifi mutum waye san cewa yanzu duk mai arzikin da kake gani waye san mai arziki ne tunda aktin yana jariri duk wani mai mulki da yake mulki na da da na yanzu a lokacin da ya zo duniya waye san zai taba mulkin kasa ko zai zama gwamna ko zai zama kaza ko zai zama sarki waye sani a rubuce ya zo da shi cewa ba wanda ya san kaddararsa kawai ana tafiya ne kaddara in ta zo kawai sai abu ya kasance kamar yadda muka karanta ina fata an gane babu wani malami da tun da ya fado da bismillahir rahmanir rahim ya fado ko kuma da littafi a rungume ya taho don ya nuna muku cewa cica ne na fata an gane tun kowa yana karaminsa babu saboda ita kaddara boyayyen abu ne Allah ne kaɗai ya sani Allah ne kaɗai ya sani fa innal wajiba ala al amala abinda yake wajibi akan bawa aiki ba ruwanka da waccan kaddara cewa kowace iri ce kawai an ce kai aiki kai aiki wa kullun muyassarun lima khuliqa la kowa an hore masa an kuma sauƙaƙe masa abin da aka halicce shi don shi kawai anan za a gane duk wanda yake aiki irin na 'yan aljanna Allah ya cire masa ƙiuya ya cire masa kasala ya cire masa lalaci Allah ya sanya masa karsashi wato karsashi na sanyin ibada da bin Allah maɗaukakin sarki kuma ya zama jini da tsoka na jikinsa baya jin wani nauyi a kira sallah kawai tashi ta masallaci yana ma jin wani nau'i na ɓacin rai in aka ce bai samu sallah ba fa kullun miyassaru lima khuliqala an fahimta ko saboda haka ko wanda babu wanda yake zuwa duk shekara ya masa wa'azin ƙasa ko na lokal gaman ko na abin nan amma shi karan kansa kawai ya san bai kyauta ba a ce yana da arziki shekara ta yi bai fitar da zakka ba shi ke zama yanzu ko kullum ya sarun lau akwai wanda ya ninnin kashi a arziki amma ba ya fitar da zakka fa kullum ya sarun lima kulikala an gane ko wani kuma duk inda ake ashararanci duk inda ake fajirci duk inda ake aikin masha'a yana daga cikin asabi kuna lawaluna shi ke riga kowa zuwa kuma ana iya tashi a bashi a gurin babu gurin da ya fi samun nutsuwa ko ya fi samun jin daɗi sai irin waɗannan wuraren shi yanzu ka zo ka zaunar da shi ka ce ya zo ya ju'a a zina minti talatin ko awa ɗaya ba ƙaramar aya ka gasa masa a hannu ba fa kullun muyassaru lima khuliqa la amma ina gaya maka a rana zai iya shan kwaya kamar dose zai iya shan kamar guda 200 ko 300 na fata an gane a rana zai iya yin katobara zai iya yin duk abin da baka tsammani saboda fa kullun muyassaru lima khuliqa la wa qad a'tahu Allahu aqalan wa ikhtiyaran abinda Allah ta'ala yayi kawai ya sanya mana wata na'ura wadda ake kira hankali waktiyaran Allah ta'ala ya sanya wa kowa wani irin yanayi a jikinsa na zaɓi wani zai iya zaɓar ya zo makaranta wani zai iya zaɓar ya tafi kulob kowa yana da ikhtiyari da aka Allah maɗaukakin sarki ya ba kowa hankali wanda da hankalin nan ne kake mayyaze abu mai kyau da marar kyau waktiyaran Allah ta'ala ya ba kowa zaɓi ya ji cewa ya zaɓo wa kansa ya daidai ko ya zaɓo wa kansa ya yi ba daidai ba yumayyizu bihi bainal ashiya wanda da hankalin nan ne da ikhtiyari mutum yake iya bambance tsakanin abubuwa wa ya'rifu bihi alkhayra min ash-sharri da hankali ne yake iya gane alheri kuma ya gane sharri ashe tunda hankalinsa ya nuna masa abu kaza alheri ne abu kaza sharri ne to ai Allah ya gama maka wal khabitha min at-tayyib da hankali ne mutum yake iya bambanta tsakanin mummuna da kuma kyakkyawa wa adahu qudratan ala al-amal sannan bugu da ƙari Allah ya ba wa dan adam iko na ya tashi ya aiki wa bayyana lahu tariqal mustaqim kuma Allah ya bayyana wa mutum tafarki madaidaici min tariqil muwajji daga tafarki karkatacce haka in kana da aqida mai kyau an gaya maka abu kaza aqida ce mai kyau abu kaza aqida ce marar kyau an gaya maka aiki kaza mai kyau ne aiki kaza marar kyau ne wannan tafarkin mai kyau ne zai kai ka aljanna wannan gurbatacce ne zai kai ka wuta wa hadainahu najdain haka Allah ta'ala ya ce wa hadainahu najdain fa idza asa asa bi ikhtiyari da haka duk wanda ya saba Allah da san ransa da zabun sai ya saba Allah kan mutum ya saba Allah a kama shi ce kaddara ce duk wanda ya saba wa Allah tunda Allah ya bashi hankali ya sa bai fito cikin duniyar dabbobi ba cikin duniyar bil adama kuma Allah ta'ala ya yi masa arziki ya sa mai hankali ba cikin duniyar mahaukata ya san kuɗi ya san riga mai kyau ya san abinci mai daɗi duk inda ake samun abinci mai daɗi a garin na ya sani ya san mota mai kyau ya san gida mai kyau ya san mata mai kyau duk yana iya bambance maka cewa wannan kyakkyawa ne wannan mummuna ne amma ya kasa gane wannan shiriya ce wannan bata ce wannan bata ne ya kasa gane wannan sunna ce wannan bid'a ce ya kasa gane wannan tauhidi ne wannan shirka ce in dai har zaka bashi ka dauko dubu ɗaya ka dauko ɗari biyar ya karɓe dubu ɗaya ya baka da ɗari biyar ashe yana ashe yana gane abubuwa kenan da wani irin ma'auni ya auna dubu ɗaya ta fi ɗari biyar ba hankali ba ne amma wannan hankalin ya kasa nuna masa wannan tafarkin Allah ne miƙaƙe wannan tafarki ne karkatacce a ƙarƙashin wannan bayanin duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa Allah don haka ya zaɓa wa kansa ya saba wa Allah ala basiratin yana sani duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa Allah ne ala basiratin yana sani duk wanda ya lalace kai ya ce ai kawai ku taya mu da addu'a kuma kuma ta mu kaddara kenan a abinda ka zaba wa kanka ke wa idza ata'a ata'a bi ikhtiyari idan kuma yayi aikin da'a ya bi Allah to ya bi Allah ne bi ikhtiyarihi ala basiratin ya bi Allah ne da radin kansa da zabin kansa yana sani wa ma rabbuka bi zallamin lil abid da ɗaya ubangijinka ba mai zaluntar bayansa ba ne ina fata an gane shi yasa an kai abu na rashin hankali sai Allah ya ce afala ta ake luna ina hankalin naka yake ashe an baka na'urar hankali don ta taimaka maka wajen ka gane abu mai kyau da marar kyau walidhalika dan haka fa innal qadara ita kaddara da kake kallo sirrullahi fi khalqi wannan wani sirrin Allah ne ɓoyayye a cikin halittarsa fa'alal musulmi abinda yake wajibi akan musulmi an ya kuna ƙawiyyar imani bil ƙadar ya zamanto mai ƙaƙƙarfan imani da ƙaddara wannan abinda yake wajibi akan kowane musulmi kenan ya zama imaninsa da ƙaddara mai ƙarfi ne wa kasaratul khawdi fihi kaga yawan kutsawa cikin ƙaddara yawan neman sharhi da bayani game da kaddara to addi ilal mazalik wannan takan kai mutum zuwa ga zamewa allati la tuhumadu uquba irin zamiyar da ƙarshen ta ba mai kyau bane yaqul wahab ibn munabbih malam wahab ibn munabbih yana cewa nazartu fil qadari nayi research nayi bincike a game da abin da ya shafi kaddara ina so in ƙara samun wayewa in ƙara samun ilimi in gano mecece kaddara fata hayyartu bayan na yi research na sake rudewa thumma nazartu yace na kuma komawa ɗakin labirare na yi nazari na yi nazari fi game da in gano kaddara fata hayyartu ba abin da na gane sai sake rudewa da na ƙare thumma nazartu yace ban daddara ba na kuma yin nazari da bincike game da ƙaddara fata hayyartu na kuma rudewa sun nazartu da na yi tsainai nazari fawajattu sai na fahimci sai na samu aksaran nasu imanin bihi waɗanda suka fi kowa imani da ƙaddara cikin mutane aƙalluhum khawdan fihi waɗanda suka fi ƙarancin kutsawa cikin al'amarin ƙaddara waɗanda suka fi ƙarancin kutsawa cikin sha'anin ƙaddara na fahimci sun fi kowa imani da ƙaddara wanda ya fi kowa bibiyar sai ya gano ƙaddara ya fi kowa ɓacewa da rashin imani da ƙaddara in ji wahab ibn munabbi wa aktharuhum shakkan fihi yace kuma waɗanda suka fi kowa imani da kaddara su ne aqalluhum khawdan fihi wa aktharuhum shakkan fihi waɗanda suka fi kowa kokonto da samun kai cikin rudu da samun confusion na kwakwalwa game da kaddara aktharuhum khawdan fihi waɗanda suka fi kowa kutsa kai cikin kaddara waɗanda suka fi kowa shiga ƙoƙarin tattaunawa game da abin da ya shafi kaddara ka duba sharhul fiqhil akbar na alƙari sabha ta 69 da sharhin sharhul aqidati tahawiyya na ibn abil iz al-hanafi mujalladi na ɗaya shafi na 147 wa mahma fakkarta duk yanda ka kai da matukar tunani mai zurfi game da sai ka gano ka nan gaba mecece shin kana cikin za ka yi arziki nan gaba ko kuma a cikin talauci za ka rayu shin shekara nawa Allah ya ɗiban maka shin ƙaddararka za ka zama gwamna ko za ka zama ɗan majalisa ko za ka zama hamshakin ɗan kasuwa ko za ka zama ko za ka zama ko za ka zama tunani game da sai ka gano ƙaddararka sai malam ya ce duk yanda mutum ya kai ga tunani saya'udul basaru khasi'an ganinsa zai dawo khasi'an a ƙasƙance wa huwa hasiron kuma yana dakusashi yankalibu ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir kamar yadda Allah ta'ala ya ce yace in ka kalli sama ka ce sai yace wato yankalibu ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir wato ganinka zai dawo dishi dishi zai dakushe yana kaskanta cewa huwa hasirin kuma yana dakusashe tun kana gani ganin zai zamanto har ka dawo kana ganin da shi ba ka gani da aka duk wanda ya ce zai zurfafa game da gano kaddararsa to abin da zai faru kenan sai ya udul basaru khasian ganinsa zai dawo kaskantacce wa hu hasirun kuma yana ainihin wato da kusashe lakin al mu'min alladhin sharaha sadaru alladhin sharaha sadruhu bil iman sai dai muminin da kirjinsa ya riga ya watsake ya buɗe da imani idza waswasa lahu shaytan to irinsa za ga idan shaiɗan ya yi masa waswasi qala amantu billah nan take sai ce a nayi imani da Allah thumma aqala sannan sai ya tumbuku daga wannan tunanin kawai sai kokarin ɗauke hankalinsa daga wannan tunanin dan ka shaiɗan ya halakar da shi wa shaytanu qad yuwaswisu lil insan domin tabbas shaiɗan yakan yi wa mutum waswasi hatta ya ƙula lahu har yakan kai mutum matakin da mutum zai ce man khalaqa Allah wa ya halicci Allah kama ja a zalika fi sahih kamar yadda wannan bayani wannan ya zo a cikin sahihul bukhari anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace inna ahadakum haƙiƙa ɗaya daga cikin ku ya ci shaytihi shaytanu shaydan yakan zo wa ɗaya daga cikin ku fayaqul sai shaidan ya dinga ce masa man khalaqaka wa ya halice ka fayaqul Allah sai mutum ya ce to wanda ya halice ni Allah ba za ka ji tambayar ba kawai kai ne za ka dinga rayawa a ranka kamar an tambaye ka wa ya halice ka sai ka ji kama a zuciyarka ka bada amsa ka ce Allah fayaqul shaidan ne sai kuma ciya da kai fayaqul Allah sai ce fayaqul kai man khalaqa Allah in ka ce Allah ne ya halice ka sai shaidan ya ce to shi Allah wa ya halice shi fa idza wajada ahadukum dhalik manzo Allah ce da zarar ɗayan ku ya ji irin wannan sharrin na shedan falyaqul amantu billahi wa rasuli yace ni kam nayi imani da Allah da manzansa fa inna zalika yuzhibu anhu wannan tunanin da yake zo masa zai tafi mutum ya fara kawai sai sai karanta wannan Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi na 26246 Imam al-Munzir yace isnaduhu jayyid Abu Ya'la ya rawaito wannan hadisi hadisi na 4704 wa qala al-Haythami al-Haythami yace rijaluhu thiqat ولذلك لما قال الصحابة على فضلهم shi yasa lokacin da sahabbai duk da falalarsu suka ce inna najidu fi anfusina suka ce mukan ji a ranmu ma la nastadiu an natakallama bihi irin abin da ba ma iya furta shi lokaci kawai zaka ji wani tunani wato girmansa ya fi girman sama da ƙasa a cikin zuciyarka ka duba falalar sahabbai suka ce su ma suna jin irin wannan shedan yakan jeho musu irin wannan tambayar suka ce sukan ji wani abu a ransu wani lokaci irin abin da ba za ma su iya furta shi ba saboda sun sun furta shi girmansa da zunubinsa da zamansa ya gawurta wajen zama zunubi suka ce ba karami ba ne ba ma iya ma furta to da annabi da annabi suka ga annabi haka faqala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce da su zalika mahdul iman ce wannan tsantsar imani kenan duk wanda kan ji irin wannan tsantsar imani kenan da haka wanda shaidan ya riga ya gama da shi shi kamar ba ma ya samun kansa irin wannan so mutum ya ji irin wannan ya ji abin ya man nauyi ya yi gingirin gim ba zai ma iya furta shi ba ballantana ma a ji irin saban da yake kudurci a cikin zuciyarsa da suka ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ce zalika mahadul iman yace in kana neman zunzurutun imani to shine bawa ya dinga jin irin haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi na 133 hadisin Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wal maqsud abinda ake nufi mahdul iman khalisul iman wa sarihuhu wa huwa kaunuka tasta'zimu an tatakallama bihi wal maqsud abinda ake nufi anan mahdul iman tsantsar imani khalisul iman tataccen imani wa sarihuhu bayyanannen imani wa huwa kaunuka shine kasancewarka tasta'zimu an ta takallama biyu da kake jin girman abun ma ba za ka iya furta shi ba wannan shine mahdul iman din kama ji abun yanda ya nauyi a ranka ko iya furta shi ba ba za ka yi ba shi yasa ko tambaya kai sai ka ce malam ina jin wani abu a raina kuma sabo ne mai girma inda malamin zai ce me kake ji ya ce wallahi malam ba zan iya faɗa ba saboda abun yayi nauyi yanda nake jin shi to kaga da madami ya ji ka gaya masa haka ya san shedan ya addabe ka ya san lallai shedan ya dana maka tarko so yake ya halaka ka to anan sai malam ya baka irin waɗannan azkar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ya ce ka dinga karanta su da haka abin da yasa ka zama mai tataccen imani ka zamanto ainihin wato mai tsantsar imani saboda kasancewar abin ya yi maka girma da ka kasa furta shi watar ta'ida fara'i suka kafaɗinka suna ta makyarketa suna rawa idan haddasat ka nafsuka in ka ji zuciyarka tana zantar da kai irin wannan abu wa waswasat laka bi su'in duk sanda ka ji zuciyarka tana maka waswasin mummunan abu to sai ka ji gaba ɗaya hankalinka ya tashi sai ka ji tsikan jikinka tana tashi sai ka ji kana makyarketa fataqulu to da kaji irin haka kace amantu billah wa ta'udu ila Allah azza wa jal kai maza maza ka koma zuwa ga Allah wa tatawakkala alaihi ka dogara ga Allah wa takilu umuraka ilai ka kuma wato wato wakilta ko kuma ka, jingina al'amuranka ilaihi zuwa ga Allah wa taqulu ka dinga cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik wannan shi ma ka dinga yawaita wannan addu'a duk sanda ka yi sallah Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka fa inna qulubal ibad domin zukatan bayi baina usbu'ain suna tsakanin yan yatsu guda biyu min asabi'ir rahman daga yan yatsun ubangiji mai rahama yuqallibu ha kaifa sha ubangiji yana jujjuya zukatan bayansa yanda ya ga dama dakan Allah ya juya zuciyar bawa sai ga mutum ya saki hanya ya bar imani ya koma cikin halaka wa qaulun nadim imam wato abinan al-imam al-qahtani a baiti na 44 yace 84 yace nafadat مشيعته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان ganin damar Allah maɗaukakin sarki ya riga ya zartu abinda Allah ya ga dama shi ke zartuwa wannan kuma bisa biki ilmihi da wani iliminsa wanda ya riga ya gabata wanda babu wanda ya san farkonsa fi khalqihi cikin halittarsa da abin da kaga ya faru da ganin damar Allah ya faru kuma ya faru ne a yanda Allah yake so ya faru adalan wannan abin duk da ya faru akan halitta adalci ne bila udwani ba tare da zalunci ba hadha muta'alliqun bil mas'alati sabiqa wannan baitin yana da alaka da mas'alar da ta gabata wadda muka tattauna wa hiya al imanu bil qada'i wal qadar shine yin imani da ainihin wato abinda Allah ya hukunta da kuma imani da kaddara wa huwa annana jami'an shine mu sani gabaki ɗaya mu mulkun lillahi azza wajal dukkanin mu property din Allah ne mallakar Allah ne mai girma da ɗaukaka wallahu azza wajalla yaf'alu fi mulki ma yasha' Allah mai girma da ɗaukaka yana aikata abin da ya ga dama ne a cikin mulkinsa. Lara da liƙaba'ihi babu mai mayar da hukuncin Allah, wala mu'aqiba li hukumihi babu mai musanya hukuncin Allah. Kenan kawai, yanda ya dama haka za a sha. Allah maɗaukakin sarki shine mai wannan sufar yanda ya dama haka za a sha, ba kai za a ce yanda ka dama haka za a sha ba, sau nawa ka dama ba a sha ba. na fatan gane Allah ta'ala ne yanda ya dama haka za a sha lara da liƙaza'i babu wanda Allah zai yi hukunci ya mayar ba court of appeal ba supreme court in Allah ya riga ya hukunci ba daga ƙara ba ɗaukaka ƙara an gama ba wajen wanda za ka je ya tashi wannan hukuncin sannan wala mu'aqqiba li hukumi babu mai musanya wa Allah hukunci Allah ya hukunta kaza a kanka wani ya iya sauyawa fal mansuru man nasarahu Allah wanda Allah ya taimake shi shine al mansur shine abun taimako fal mansur wanda aka taimaka man nasarahu Allah shine wanda Allah ya taimake shi Allah ka taimake mu wal makazulu kaga tababbe man khazalahu Allah shine wanda Allah ya tabar da shi duk wanda ya tabar da kai yayi aikin banza ba Allah ne ya tabar da kai ba in Allah ya taimake ka duk duniya ta hada akan sai ta tabar da kai daukaka ce za ta biyo baya ba wanda ya isa ya sauke ka bayan Allah ya daga ka babu mahalukin da ya isa kuma ya daga ka bayan Allah ya sauke ka in Allah ya ce teluwa ka ta kare wallahi sai dai kai hakuri ba manuba ba ko menene za ka yi wallahi talla in kaga ka kuma komawa ko dama a cikin kaddarar Allah ta'ala shine yace za ka koma wal qawiyyu man qawwahu Allah mai karfi shine wanda Allah ya karfafe shi wad da'ifu man adha'afahu Allah mai rauni shine wanda Allah ya raunana shi wa hadha la yata'aradu ma'a kaunil muslimi yajtahidu wannan baya cin karo da kasantuwar musulmi kuma ya iya bakin kokarinsa fi fi'ilil asbab kanka ce to ina an cewa wal mansur man nasarahu Allah wal makhzul man khazalahu Allah wal qawi man qawahu Allah wad da'if man adafahu Allah kenan kawai wani kawai yi zamana a'a wannan matsalar bata ci karo da kuma musulmi ya tashi ijtihadi ya shiga ya fita ya tashi ya zauna fi fi'ilil asbab cikin aikata dukkan wasu sabubba allaci tuqawwihi waɗanda za su karfafe shi wa tub'idahu su kuma nisanta shi an da'afi daga rauni kada ya ce tunda an ce wa da'ifu man adha'afahu Allah kawai ya zama jobless baya tashi baya nema ba to ka tashi ka nema Allah bai baka ba ballanta zaka dinga sa kanka a da'ifu man adha'afahu Allah in haka ne me yasa baka yi wa Allah kyakkyawan zato falqawiyyu man qawwahu Allah ba kuma ko ba an ce mawal mansuru man nasarahu Allah ba ka tashin Allah bai taimake ka ba ina fata an gane da haka rashin tashi ka zauna ka dinga ya yi wal mansuru fal mansuru man nasarahu Allah fal qawiyyu man qawahu Allah wad da'ifu man a wannan gaskiyar magana bai hana ka ka tashi kai motsa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mu'minul qawiyyu mumini mai karfi ga imani ga ƙarfin imanin ga kuma kazar-kazar ƙarfin jiki ya shiga ya fita ya tashi duk inda ake nema zai karaɗa ya je khairun manzo Allah ce wannan muminin shi yafi alheri wa ahabba ila Allah kuma shi yafi soyuwa wurin Allah min almu'min da'ifi sama da mumini mai rauni wa fi kullin khairin duk da a cikin kowannen su akwai alheri tunda kowa mai imani ne amma an ce wa yafi a wurin Allah wa Allah yafi so shine almu'minul qawi da haka ba a san ragon mumin ka zamanto ga sufar imani ga kuma sufar alkowa akhrajahu muslim wannan hadithin muslim ya fitar da shi hadithi na 2664 hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da al-mansuru man nasarahu Allah wal makhzulu man khazalahu Allah wal qawiyyu man qawwahu Allah wa ad-da'ifu ko wa ad-da'ifu man ad'afahu Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa la an ya akhudha ahadukum hablahu ɗayan ku ya ɗauki igiyarsa fa ya hatadi ba yaje yayo itace ala zaharihi ya doro akan gadon bayansa khairul lahu shi ya fiye masa alheri min an ya ce rajulan saboda ya zama dan maula ya zama dan tumasanci ya zama dan Allah ya kiyaye ka dan Allah ya baku mu samu a khairul lahu min an ya ce rajulan akan ya je wajen wani mutum fa yasalhu ya tambaye shi a tsahu au mana'a ya ba shi ko ya hana shi da karka zama almuminu da'if wanda kai baka tashi ka nemi naka sai yawon raraka ka zama almuminu qawi dauki ita gatari ka je ka yi ofas kare an gane muminin da yake kokari ga imani sannan yana kokarin ya kara mutuncinsa ya nemi na kansa wannan ya fi alheri sama da mumini cin banza mumini wanda yake zaune amma baya aikin fari ballantana na baki sai dai a bashi wani hadithin shi ma hadithin muslim ne hadithi na 1470 hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wal maqsudu abinda ake nufi annana jami'an mu sani ga baki ɗayan mu nan mulkun lillah dukkanin mu kayan Allah ne dukkanin mu da kake ganin mu anan mallakar Allah ne wallahu azza wa jalla ya tasarrafa fi mulkihi kaifa yasha Allah mai girma da buwaya kuma yana yin yanda ya ga dama a cikin mulkinsa yana yin tasarrufi cikin mulkinsa yanda ya ga dama shi sa kamar yanda na faɗa yanda ya dama haka za a sha qala ta'ala Allah ta'ala ce qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعظ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كتشي اللهم الله مالك الملك شيني مملك ملكي duk wanda ka gani da mulki Allah ne ya ga dama ya bashi ba dan ya fi kowa ba ba wai dan Allah yana son sa ba kawai ganin damar Allah ce ya bashi Allah yana iya bashi kuma ba san sa yake ba shi yasa yace tutil mulka man tasha kanka dauka dan kun karawa wani ya samu ya samu nasara ya tsallake ka dauka Allah ne yake san sa shi yasa ba a cewa tutil mulka man tasha kana ba da mulki ga wanda ka so kuskure ne man tasha ba wanda ka so ba wanda Allah ya so yake ba mulki ba wanda ya ga dama yake ba mulki Allah yakan hana wanda ya so kuma ya ba wanda ya ga dama Allah yana haka kuma wannan yana Allah baya abu ba hikima wa tanzi'ul mulka mimman tasha Allah yana fizge mulki daga hannun wanda ya sha ya ga dama karka ce yana karba ba karba bane fizgewa ne da haka duk a gama kulumbotan a gama waye wallahi Allah ya ga dama fizgewa 2027 sai ya kwaci duk abin da za a yi a ta yi wallahi Allah yana ga inna rabbaka labil mirsad mai rabon ganin baɗi sai ya ganta sha Allah ta'ala an fahimta ko to saboda haka abin da Allah ya ga dama shi yake yi in ya so ya fusge mulkin zai fusge kuma ana kallo zai fusge kuma babu wanda ya isa ya wani abu saboda me shi ya ba wanda ya ga dama ba shawara ba shawara ba da ba shawaran me ya karba ba in zai fizge a wajen wanda ya ga dama sai ya shawarce mu wato izzu man tasha Allah kana daukaka wanda ka ga dama wato dhillu man tasha kana kaskantar da wanda ka ga dama biyadikal khair alheri gaba ɗaya yana hannunka Allah innaka ala kulli shay'in qadir kuma kai mai cikakken iko ne akan komai wanda ya gane Allah ya huta ina fata an gane suratu ali imran aya ta 26 wa yawmal qiyamati shi sa ranar tashin alkiyama yunadillahu subha yunadillahu subhanahu wa ta'ala ibadahu al-awwalin wal akhirin Allah mai girma da ɗaukaka ranar tashin alkiyama zai kirayi bayan wa zai kirayi bayansa tun daga na farko har na ƙarshe ƙa'idan yana cewa fa yaqulu liman al-mulku al duk wanda aka bashi ɗanin an bashi ya yi tenuwa ta ɗaya ya yi tenuwa ta biyu ya nemi ya kuma zarcewa ya bar ya yi takwas a nan ya kuma tsallaka ya kuma neman wani mukamin shi ma an yi da shi tun da aka dawo 1999 yana nan bai sauka wallahi akwai ranar ƙarshe wallahi wata rana wani sai ya hau lau damar liga ya rika lama wasu lat ilaik inda zama ake dindindin da kai ma baka kai da wani ne wanda ya wani ne ya sauka ka hau ai kamar yadda kullum ake gaya masu mulki kujerar shugabanci kujerar aski ce da aka in aka yi ma aski dole ka tashi ga wani yana jira shi ma aski za a yi ma an aske maka gashin ka to kuma zama na me na fata an gane da haka Allah maɗaukakin sarki akwai ranar da kuma duk waɗanda ya bawo mulkin ma in ma mutum ya tafi da an tafi mu ɗauka ma mutum har an tashi alkiyama shine sarki ko shine gwamna ko shine shugaban ƙasa to ƙarshe dai in an je ranar tashin alkiyama mutum yana tumbur ba riga ba wando hufatan uratan gurlan wa zai mulka ka kalli mutum tuburan kamar mahaukaci hufatan uratan gurlan ba rawani ba babbar riga ba kaza ba kaza ba kaza Allah zai ce limanil mulkul yau wa adda mulki yau fa yaqulu subhanahu wa ta'ala lillahi alwahid alqahhar Allah ta'ala zai ce lillahi alwahid alqahhar mulki na Allah ne alwahid makadaici alqahhar wanda yafi karfin kowa yawmahum barizun ranar da duk za ga kowa ga sunan barizuna sun an zubu an bayyana su ranar da kowa zai bayyana la ya kfa alallahi minhum shay babu wani abu nasu da zai ɓuya ga Allah da abin da aka yi a wannan duniyar zai bayyana a wannan ranar limanil mulkul yawm lillahi alwahid alqahar suratu ghafir aya ta 16 fa idza amanta bidhalika in kai imani da wannan wa wa'aitahu ka kiyaye wannan fala ta hazan karka damu iza fataka shay'un in wani abu ya kubuce maka min lu'aati duniya na jin daɗin duniya wa umuriha da al'amuranta kaka damu in har ka yi imani da wannan maganar da aka yi to ko da wani abu ya subuce maka na jin daɗin duniya ko al'amuran da suka shafi duniya karka damu wala tafrah kuma kamar yadda karka dinga alfahari da jin daɗi idza a'taka shay'an minha dan Allah ya baka wani abu na duniyar nan ka dauka kauna ce akwai wanda Allah ta'ala ya fi kauna kuma bai ba su bayan dai wannan duniya ce ita ba wa mutum duniya ba ma'auni bane ba ma'auni bane inda ba da duniya ma'auni ne na Allah yana son mutum da annabawa sai sun fi kowa jin daɗi a duniya amma duk muna da tarihin annabawa galiban su rayuwa suka yi na ba ta wadata ba ba rayuwa suka yi irin ta masu kuɗi ko ta sarakuna ko ta kaza ba ku wanda Allah ya fi so sama da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu ɗan gaban goshin Allah irinsa amma na Aisha ta ce sai a yi wata biyu cikin na uku ba ɗora girki ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina abdurrahman bin auf muloniya ne kuma almajirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman bin Affan gashi sarikin manzan Allah gashi kuma yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mai kudi ne da hakan ka gaba ka samu ba da na damun kanka kawai ba a son ka tsaya ne kawai ka tsaya ka yi jugum a'a kaza bai samu ba kawai kara gaba nemo wani abu kuma dan an baka karka dinga alfahari dan an baka wa alam ka sani annal ladhi aghnaka al yawma wanda ya wadata ka yau fa qadirun ala an yafqira ka gadan zai iya talauta ka gobe ko ba ga aya bane wanda ya baka wadata kake tinkaho kake fankama abu ne mai sauki gobe ya tsiyata ka abu ne mai sauki Allah maɗaukakin sarki ya karya tattalin arzikin duk abun da mutum ya ɗaga ya siyar hasara yake mutum nawa ne da wadata ka gansu yau suna tafiya ba wadata wanda ya wadata su ne ya karɓe wadatar shi dama wadatarsa zatiya ce dama kan ka zama mawadacin talaka ne kuma ya wadata ka kuma kai ci tenuwa ka Allah ya karbe da haka ubangijin da yake ya wadata ka a yau kuma yana da ikon ya talauta ka gobe wallazi afqaraka al-yawma wanda a yau ya talauta ka qadirun an yi guniya ka gadan zai iya wada mai iko ne akan ya wadata ka gobe to abinda al'amura suka zama kamar yana wani bakin ciki kawai ka ci gaba da tafiya wa qul i'malu ka tashi kai aiki yawa baka samu ba yau ka sa rai kila insha Allah gobe ko jibi za ka samu ka samu yau tare hankalinka guri guda kar ka bata da wanda ya baka kar kai ganganci ku saba ku samu sabani da wanda ya baka tsaya ka ga me yake so ka yi ya kamata masu wadata masu mulki masu farcin susa ire-iren ka waɗanda yanzu suna ƙasa ba a jin ko ɗuriyarsu yanzu muna magana da wani ɗan uwana muke ta tuno duk wasu gwamnoni da suka aka faro siyasa nan da su suna nan ba su mutu ba amma Allah ya kashe ambatansu suna nan amma shiru kai Allah abin tsoro ne wasu sun mutu wasu ba su mutu ba da jiniyar da jiji da kai dawa yanzu ba su bane akan suke ake wa juniyar ba su bane suke ji da wasu ne kuma saboda damsul basira ta kaga jiya wanda ya sauka da na shekaran jiya duk kaga inda al'amarin ya kasance kuma ta zo kanka kuma kai ma ka sake doda kunnanka kuma ka sake rufe idanka kuma ka ci gaba da irin wannan tafiyar ina fata an gane wa rubbama kana salahuka fil faqr kaga talaucin nan da kake gudun sa akwai hikima sau da yawa nagartaka tana cikin talaucin na gaya ma akwai wanda yi kuɗi tataccen ɗan is za a yi ina gaya ma Allah da kaga ya rike wuta yana yana lamba hudu a masallaci wallahi talauci wallahi wasu miliyoyi suna faɗowa wallahi ja'iri ne lamba ɗaya yanzu kaga shi a bashi ya ci gaba da zuwa masallaci ya samu ɗan abin da zai ci gaba da tasirifi shi ya fi zama mai alheri duk da cewa shi a iya basirarsa da tunaninsa ya kuɗi kuma tun kan yi kuɗin a zu Allah bai kai ba wanda ya san me kake kudurta amma alimun bi zati sudur ya san kana yin kuɗin ya san tsiyar da kake tarayawa a zuciyarka inda kuɗi zai samu to shi yasa wa rubbama sau da yawa kana salahuka kaga abin da yafi zama maka zaman lafiya da salama fil faqad a cikin talaucin ka ne wa minan nasi a kuma cikin mutane man yakuna salahuhu fil faqad akwai wanda salaha din sa wallahi tana cikin talauci wa akhar wani shi kuma yakuna salahahu fil gina akwai wanda wallahi ko musulunci nan zai iya ridda zai iya barin sa wallahi saboda talauci shi kuma sai Allah ta'ala ya taimake shi sai ya bashi ɗan kuɗaɗen ya zamanto ana ta damawa da shi saboda da wannan yake zuwa masallaci ke samun kuzarin taimakon ƴan uwa taimakon masallaci da waye amma wannan shi kuma in kin koyi kama shi ba sallah ba ina gaya maka zai iya zaka dinga jin yana Yesu dan Allah ne ina fatan gane to saboda haka akwai Allah yana da hikima cikin al'amuransa Allah ta'ala inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu fariya wa qala ta'ala likai la ta'sau ala ma fatakum dan wai kada ku dinga yin takaici da bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku akwai hikima an kuwa ga ya kubuce muku wala tafrahu bima atakum kada kuma ku dinga fariya bima atakum da abin da Allah ya baku wa'annan abubuwan guda biyu duka kula da su in abun bai samu ba kakai bakin ciki akwai hikima in an baka to akwai hikimar baka ka tsaya ka nutsu suratul hadid aya ta 23 fal muslimu alaihi an yarda bi qada'illah wa qadari wajibi ne musulmi ya zama mai yarda da hukuncin Allah da kaddararsa wala ya atarida ala hukumillah kada ya dinga fito na fito da hukuncin Allah allazi qaddara alaihi wanda Allah ne ya kaddara masa bi faqadi mahbubin saboda ya rasa wani masoyinsa aw fawaci margubin ko saboda kubucewar wani abin da yake so aw husuli makrubin ko samuwar wata damuwa ko bakin ciki bal kada musulmi ya haka alaihi an yarda wajibi ne musulmi ya yarda wa yuslim ya miƙa wuya bi qada'illahi da abin da Allah ya hukunta wa qadarihi ya sallama game da abin da Allah ya kaddara wa yasbir yayi haƙuri inna Allah ma'as sabirin Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri qala Allah ta'ala ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله يقول ولنبلونكم نارا سيد الله سينا جربيكم سينا غداكم بشيء من الخوف da wani nau'i wani abu na tsoro walju'i da yunwa wa naqasin min al-amwali da karayar tattalin arziki da tawayar dukiya wal anfusi da rasa rayuka was samarat da amfanin gona wa bashirin sabirin Allah ya ce amma masu haƙuri kai musu bishara alladhina idza asabatuhum musibatun sune duk sanda wata jarrabawa ko musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba su da abin cewa sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kuma qalu ba sai ka ji wani ya zo ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ƙalu inna lillahi ka kuma wannan kaga kayi abin da idan ba su je makaranta ba ƙalu fassara sa akara maka Allah sun ce abida kai kawai sai ka cira ƙalu din sai ka dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ka dinga jin wasu suna ƙalu inna lillahi ko to ƙalu din za a cire sai a dinga cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun Allah ka sa mu cikin su abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin